don mutum da ke cikin wani bala'i in aka hijira mana ita to shi kenan bala'in ya tsara ya zama ya zama ya kalaf Allah kira da mu sai suka rawo da riga ba alfu suka jefa riga alawa ne ga ali ya ta basira yake ku da riga nan ku jefa a babanmu hakika da kawai zai dawo ne gani wato da alikum alma'in ku ɗebo min iyalanku gaba ɗayan ku wala ma fa da na iru daga wannan fata ce suka fita daga jinin misra ala abu ka sai ba wanda yake liman halala ga wanda ya halarta ku ya bani da ƴaƴayen ka wa auladihim da ƴaƴayen ƴaƴayen ka yace inni la ajidu riha yusufa ni ma ina jin sarkin yusufa kirka shafi ga aka yi masa kancin da zai ta za a kwana uku ana tafiya a wani ƙaunin kwana takwas ko ba da kwana takwas za a yi ana tafiya amma in ka fito masa kancin ya ji kancin da ya ji kancin mutuwa da za a tufan da duni ba na ta ku wancan da ni ba ba na haka masa da kun gargata ne ma'ana ba na kuna kuma da ni dufa ya kama ni ba kuna yi na mutane tunani da kun ce eh domin na ji قالوا وقت في ربك لا يرم قال الله إن كيف في ذلك القديم قال ثم غادوا بعض لجنبتها من إبراهيم لا يجب أن كيف وادقوا أدو بالقبع فيما فتح أقوال الرجوع هذا من ورجاء لقائه مجموعة ونسى نجماري على بود الأحد جبت الشيطان بالقلوب كموتنا فلما رأى وادو falama an ja al-basiru yayin da al-aziz ya zo warji ne yahuda bil kamil ya zo da riga wa kana kana amala kamil da tin da a can da ruwa ya rabe ba a riga suka sa dan dan azu suka yanka suka duba jinin a rigarsa yahuda aka bai riga da kai baba tura da ke karka ka ga jinin da kaga ya kawo mummunan labari yanzu ko dan gano yi zuwa sai aka ba shi digar zuwa kuma da ƙarfin ta ya kai daga farin ciki da kuma eh dai ga jaro don haka ne zo ma an yi wuri hawo ya zama shi ne ya faranta a baban na gure kama a hada lahu kamar da can shekarun baya ya wakanta masa rai lokacin da ya kawo riga da jini yake jinin yake sai ga can ya zo da riga ta alƙawo ya jefa riga na alawa da yi an duka ya bi martar da basira ya walla a martatta basira da aka tsawo a wanke idanu ko a rubuta mana a wanke mana ya dinga wanke idanunsa ya yi idanun zai buru ya wani lalle ya ta martar da basira ya ma ake rubuta kyau jiran abin mamaki ko ya ce ba a gani a makance sai ga ko an hada yin shi kawai da an ka dalilin mutum ne ganta za ka gane shi wani yana ganin ko ya ga yana ganin kowa a idon ba ka yana ba kala sai ne alama kullu so ya alama ala min la ma la ta'lamuna ba na ga muku ba yi ba ya da lagu ni na san abin da gobe ba wuri a cikin Allah shi ya san ya kira bi an azra'i da kuma magana cewa ba dole ba su ba kenan ba daga yanzu sun san dai abu da suka hawa za su gane a yanzu kuma yana da laifin ko awa shi kuma ana ba labarin yana nan to shi ke nan kalu sai suka ce ya ba na saka zalla na zunuba ya ba ban mu ka nema mana gafara a zunuban mu kin na kunna fadi da mu a kudure mun bai kyauta ba mun ba da ba ta yi dukan su duk abin da aka boye ne an ga kuma ya fito na ba shi kaji da tsaga mana riga da wurga da aliya da wurga mana dole kawai da sai da shi yanzu kan da zan ba abin da yake fara kuma mun yi kudu da haka ne wannan gafara wannan Allah ala uban ya sauka da danu an daga rulla ko da dinar ne ma ko gafara wurin ubangi ya ce sauka da zai bar dinar juma saboda dinar juma idan ya zama karewa lokaci ne na muka jawo ba dan karbar ciye nan ne halinsa ba kawai ya yi a talata ka farka ba da zai ka tsalle daga wasu ba idan na kusan da zaba ya zo na saharu kawai zai ka dace eh da ara ma ga ro ka ce bi ba za ka iya gara ba a rama gaba ɗaya ka ba ka mana addu'a a rama da haka da yadda ba da ba da ma a ga annabi cikin a mutane kai da yanzu da yadda kadar yake shi da gulala ba dan a yau gobe a yi juma'a eh in an samu yanzu kadar ma zai hana da wannan gara nan in ya kurke ba to wannan gara da ba an samu abin da ka samu amma da an tantance an gara kawai ba samu ba da ba samu kawai ba eh kamar kan da kuka da rabi ne ba kan da kuɗi shi ne lokacin shi ne dai wannan lokacin ya yi shi ne ma muku gafara a gurin Allah kun ga yadda ake kenan kan da ka tafi masa gara ka ce Allah ya yi ba ka san ko Allah ya kawo ba eh karawo ma ya zo aka ji ne masa nan a a kana ji ne masa yace ai kun ce mutum ke nan akan da wani zai kana kokowa da shi yanzu kun ya kafa shi nan zai dame shi mutum da kawo mummunan hanya ana addu'a ta mummuna a kan an tunta da biyar da kenan eh an zai ka dai kai kan to kaga an ji a dinga koyi da makiyayi mai dabbobi idan wata gambaye ko wata ƴar ƙarama na mabiya mara ƙarfi aka bata a baya sai zai je nemo kayansa haka yake sai je nemo kayansa to haka ake so a cikin yara an ga wanda dan fannare ana masa holo ana masa lallani ana masa addu'a wala Allah ko bai dawo da ana wala da wani ayyukan da aka yi ba na aka kanta aji an barke abin da ya ga dawo ba na kokarin a ga an yi kokarin sai ya dawo hanya in dai ba Allah ne za bai da rabo ba za ga da wanda suka yi kan wani wani kafiyar ba babar ya yaɗe da zai ruka musu Allah Allah ma ya yaɗe إنه هو الغفور الرحيم على مزامة النبي أكر ذلك يا جنجة تولنا أدعى إلى تاري جاء لوك الأربعة تدخل كلها يكون أقرب إلى الجامع يقول لما لوك سنة مجي كل الدنيا سامة متجامع أو إلى على الجمعة سورة الجمعة وأنا إن لوك سنة دي هو اللي سامة متجامع idan kudan karshen dare ya ga dama a kowane dare ma idan ya wuce rabi ya kusa da ba amma ba ba ba Allah yakan tambaya kamar da Bukhari ta wani wa man yas'alu fa alimuhu eh kamar a ce ko jama'a waye ke son sanin ba shi a lokacin an yi da kaka da kana kan nazarta da ta kile da banga na neman sani ka san biya biya wa ta ajida to kana wani karatun qur'ani ko ta qur'ani ko ta dawa ko kuma addu'a kake yi ne neman sani Allah ya baka ko kake wa ayyanka to an samu wannan ba wannan ya samu idan ba ana mai zo bari Allah ya haɗe kayan ka ko ana ba wannan ba na mu zo ba ran ba ke ji da wannan zai ta alba alamu waye ko mai son dauka ta rawa kafi waye mai son dauka ta rawa kafi in yau da kana addu'a ne neman da maka ji a baka in ji ana da barci ana da ana da barci kuma da yi gana da wanda za a yi barci to wani ya san ba ga nan to ina ko bai san wadata ba da wadata a yau ji abin da ta duk dan ta kaga muku dole da Allah ya Allah na mu gaji muna ta barci in ga bai wai yau ne mu roƙo mutane ba da ran ta ga Allah da ma ku ke da maga oh alhaji ne ke da maga ba Allah da ko to wala Allah ya rubuta la ku fa ana da kalamu Allah Allah ya rubuta dalan ya ku da zo gobe da da ji da na ku aje wannan ai ka ne ku bara da ku Allah kadi in Allah ya dinga wa da dole dinga ba ka eh dai Allah za mu sauka da zai yi maka kirki ko da maka kaga ba fada da zai dinga maka kirki amma ka so da kullun da ya karo karo amma ko to ka ga yawa a rika da sallah yawa don da yayi
ولا ندخل ذكر إن شاء الله آمين ولا مرحب به على الغني يحترمون عود السلام وكان يا أمتي هذا تامين فيها من قبل ملك الحياة فيها كاف وكتبت فيها إذا استأذني من السجن وجاء بطمع البشر من بعد أن أخرج الشيطان فإني وبين في سورة إن ربي لطيف لما شاء إنه هو العليم الحكيم
yawwa shi kenan da aka zo aka kawo annabi ya kuma alhijiri ido ya buɗe yau ya yanka wa'azi suka nemi gafara suka nemi kuma roƙa musu Allah Allah ya nemi gafara sai dole da zuwa in yayi in azuwa da ba zan nema musu gafara daga nan ba ai zai ɗaura kaya kuma sai magana saura kuma wannan shi ne sababi na intiƙali wato kawar iyalan yakubu bani isra'ila kenan zuwa misra kawar zo da dawo misra daga nan kuma sun zauna shekaru a misra shekaru ba a san ba har zuwa hannun misra har sai lokacin da fir'auna ya kore su suka zo suka haya kogin nan sannan suka bar wannan guri ko misra yawa to da suka dawo annabi zuwa alaihi salam ya zo ya yi tara ya fito da manyan gari gaba ki da yiwu tara ya karyo babansa da mamarsa a wani kawai wani kawai aka ce ya fito an kashe kafin na mamarsa ta ara sai ya canzanta don tsayar ya canzanta dama ya canza uwa ce wannan ma da kalo ala yi zuwa da suka zo wajen annabi zuba a wani ilayi a ruwai ya yi tattaro iyayensa ubansa da suka wani ya kan nuna ko uwarsa wa kallan ya ce musu udu kudu da kujen sida in sha Allah in Allah ya zo amin ne kuna alfi wa da kalu suka shigo gari wajen da yusuf ala sarili annabi zai zauna akan gado irin na sarauta irin karagan da ake ba ورفع أبويه قد إيانا ثم أتى كارجا أجلسه وما يدون ثم أعود على الأرض أتى كارجا وقروا تقصوص يا لقوت الجرى في الجماعة الجرى يقول إن لا يكون يا واني فأخاف بوشي أتبع لا ولا جبهات فأخاف بوشي أتبع وكان تجير وانا شنو بيكون لذلك دوان وانا لو وقال لي يا أبو يا بابا إن جاء النبي يسوع ala tawilin ruyaya wannan shine bakaran na farfina min qablu wannan ne da kan arji ala harabi haka hakika ubangiji na ya mai da farkin na gaskiya wanda da haka nabiya lalle Allah ya kyauta zani shine ne zuwa gare ni bi akalla min zuwa ya da duk da aku kaga ya ga baban da ya zama kurkuku shekaru kuma Allah ya bude walam yakul min al-shirki takarruman amma da ya ce ya launa a rijiya ba don kan ɗan uwan duniya saboda sun san su kuka ne ba da rijiya don a ga abubuwan da rijiya ya rijiya ku ku haka ne amma bai faɗa ba sai bai ce ya launa a kurkuku ba a rijiya ba shi da Allah shi ne mai tijini da kurkuku don kada ɗan uwan duniya fa ja a duk yanzu da kumin da badar badar albadiya a larabci amma dai malamin da badar anan nisa saboda an ce milahal qura annaba yan alkariya inda da kawai kaga magana ta zama a wurin da mm da ba da Allah da ke gano ba shi da yayi barna bai yi ba da iko da kali na da yan wana da iko inna rajulul iko da mai lalle ubangiji ne da kai ne ga abin da yake inna wuju ubangiji huwa alim shine mabari ya kalbi da halitta alaiki mu kuma wani shi ne ya cikin halitta wa zamanin da hu abuhu annabi yusufa mahaifinsa ya zauna a wurinsa arba'a wa ishirin da sanata shekara ashirin da kuɗi a jisar ba annabi ya guba a wata ba a zara sanata a wani ƙaura aka ya a sha bakwai dai wa kawo na murti birabihi samaniya ashiratan au arba'ina au samaniya sanata ana cewar gurgurar rabuwar su da yusufa da babansa ko dai shekara za a takwas ko arba'in a wani kawai ba su ce a ai shekara tamanin aka yi annabi ya zama nan a nijiya ta zama ta zama canza zaman sa da babansa to da ya zo aka zo aka zauna a wannan gari aka shekara ashirin da hudu da uban da yan uwan da yi wa duk ana zaune a fada wa hadarahu al-maut sai rasu aka zo masa shi annabi abu ba hawa ta yusu ba sai wa shi ga annabi abu ba an yi amina ku dauke shi waya da kina ku yake kunne shi inda abi a inda ubansa yake shi ne ita haka kenan fa wala bihi yadda da shi wa da banahu ya kuma bunne shi a can an ji annabi yusuf ya dauki shi da yan rakiya ya je da shi inda isa inda isa da yin yara shi ne ma duniya ko a bayan gari a makabarta sai ya gamu da mutane masu tsoron kabari sun fito za su tsoron kabari an yi rasuwa sai ga ya ya zo shekaru ba a ganci ba ya ce to ku mai kuka fito yi a nan suka ce za mu zo na kabari to waye rasu yace suka ce ihu to shi ihun nan da yaqubu dan tabaye wado ba dan tabaye yace a ihu ya rabu yace ya rabu yana ina yana gida mun zo mu zo na kabari mai ga abin ji a ji a dauko eh to ku dona mana wanda zai ce muku auna ku wada ku dona mana wanda za mu zauna a cikin mu biyu dan dama tare muka zauna a ciki muka dawo duniya da are kuma da arana mu koma sai ma hutu na kabari ko ta tona kabari ne fadi wanda zai dauki mutum abu daga wato no shi kuma ya je gida ya ran da ga da jama'a yayi kula da gawa dan wanda ya kwanta a tunda shi mayar shi kenan sai aka dauko hudu biyu aka sa su a kabari aka jera sai aka birne su wannan shine karshen annabi yakubu kenan shine mahaifin turawa kenan gaba ki to daga nan kuma ara ila misra annabi yusuf da aka gama jana'i da aka komi sai dawo kuma inda yake sarauta wa kama ba da wasu lasan wa ikirina sanatan ya dawo ya cigaba da zama a misra har shekara ashirin da uku da ya shekara ashirin da uku kuma sai ya gane wa'adinsa ya zo wannan matan ma'amruhu da lamarin da ya cika wa alima ya san annahu la yadu ai ba zai ba zai dawo ba ta kan nan ruhu irin mulki dai ran da yayi dege zuwa ga mulki na har abada shine mulkin lahira la mutu yake Lalu jadi? So, alhamdulillah.
وما كنت لديهم بذكرهم أمرهم وهم ينكرون وما أكثر الناس وما أكثرهم وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وتعلم ما في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من أمام الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أحد
نعم على مدينتنا ومن اتبعني وسبحان الله نعم وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يهدى إليهم من أهل القرى
نعم فلم يسيروا في الأرض وينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم نعم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعرفون نعم حتى إذا الخيل داروا كلهم وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بعدنا في القوم المجرمين نعم لقد كان في آتاكم عبرة لأولي الألباب نعم ما كان حديثا يرتفع ولكن تنزيل الذي بين يديه وتنزيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سورة الأرض وجنة أربعون وأربعون آية
yawwa har masu da kada sura mu ma ko da kuwa Allah da namu da yawwa to annabi Yusuf alaihi salam bayan ya dawo ya shekara ashirin da uku kuma ya gane da wa'adin da ya zo ta zama manyan bayan Allah mafi yawa ma sun gane abin da suka zo yi din sun sun kare ya yi sauran da biya kawai sai ya addu'a sai ya ce rabbi kada ta yake ne min da mulki ya ubangiji lalle ka ba ni daga mulki ka san daga misra har kasar ana hakan sai da suka zama bayan annabi Yusuf sai da ya mallake su duka saboda ba inda za ka samu abin da ta zo wajen sa yana ba da abinci akwai jakar da ya dinga ba da abinci da kuɗi sai kuɗi ya ƙare kamar da wani mamu ma a Najeriya mu ma kuɗin mu bane ya ƙare to an taɓa musu haka ai gaba ɗaya ƙasar kuɗi ya ƙare amma ba irin na ba don mu na ba wayo aka yi mana sai ya fi mu kawo na yara mu kalle mu kawo zai muka shiga ruwa to amma su abin aka rasa an rasa abin dole ka kai kuɗin ka sai abin kudi ya kare kuma aki sun kare awaki sun kare can ba mai kare a kuma ɗaya yau sanun ka ta ta mata abin ta ce sanun sun kare da kuma sun kare dawaki su wani abu da gani aka sun kawo bayi to kare sai ka kawo mutane kuma ka kawo kwanta ka zama ba a don ka fito ya yi da wani sauri da nan ya karana eh ya sa to aka rubuta kuma kowane mutum an san kuɗi nawa ka kawo shanu nawa ka zo da su kana kawo ana ana baka haji kana ciwo ana ana lissafi mai ra kuma ana lissafi kowane karin dabbobi ana lissafi mai kudi ana lissafi da yunwa ta ƙari Allah ya kawo shekara wadda aka yi ruwa abinci ya samu sai ya kira masa nan lissafi aka yi taro kowane mutum ya zo in an kira shi sanun ka nawa ne yaron za ka raya da duk abin da muka baka mun ba ka gyara da jarin ka da har a ƙara masu jarin kowa a bai jarin zai kuma an fi da aka mada amma da kyauta rabo da Allah to masu rafi masu kama su ma haka kudade kowa ake mai maka komai naka da ba da bukatar na kawai amma duk da aka rage Allah ya dan ba shi kaɗan a mulki saboda idan an auna irin mulkin da Sulaiman a bisa wannan bai kada kawo ba bai kai daga ba su zarka ne mulki da suke bai kai daga ba shi za ka rabu ka da ta ce ne mina mulki ubangiji ka ba ni daga mulki ka ba ni wani abu daga mulki wallam ta ta min ta'awun da hadi kuma ta sanar da ni fasaran mafarki duk mafarkin da aka yi na san fasara fatir samawa da Allah kai ne mahalicin samai wal an Allah kai ka halicci kaza an da wali da Allah kai ne mai taimako na majalisin lamarin mazo wali ma zalibi su abin da zai abu mai kyau Allah kai ke sai zalibani ke sai da kai rawa duniya a duniya na wala ke da haka alaya tawakkali musliman Allah ina roƙon ka in mutu a tazo ka sa na mutu ina musulmi wa alhikni bi salihi ka rubuta da ni salihai suna zuwa na mamurku ina bayi daga daga iyaye na fa aja ba da zalika bayan yi wannan addu'a annabi ne ya rayu a duniya rubu an kwana bakwai sai ya rasu wa mata annabi ne ya rasu wa lahu mi'atun wa ishruna sanata yana da shekara ɗari ɗaya da ashirin dare a duniya yayin da ya rasu shi kenan mutanen nuzura ake ta mitin aka ta muhawa inda za a binne shi aka sa shi a cikin sunduki aka kai da wani wuri a bakin gaban nilu aka binne shi sai nilu sai albarka kullum idan kaka ta yi sai kogi ya cika da ruwa ya haye gaba idan ya haye zai dawo baya ya mayar da ruwan ya kuma ya janye ruwan sai a yi da har amfani ya nuna ba zai bushe ba haka aka kai to dai ya gaya wa musu wa wasu ruwan da ake kira kaci wato kamar majalisar koli kenan wanda za a gana da su ba lalle kuma wani ya ji abin da aka yi ba abin ya gini kunnen ka yake to wata rana fa mu ban Isra'ila kun ga zuwa muke garin nan da aka je aka ɗebo iyalansu nan yakubu da sauran yan uwa da yara aka dawo wato mutum ɗari bakwai ne da saba'in da bakwai su ne kabilar shi kenan sabo suka zauna a misra suka da ya yaba har suka kai wannan dubaduban mutane sai ke don wataran bani isra'ila za su yi a misra idan lokacin fitan bani Isra'ila ya yi annabi za su bar garin gaba daya tare za su bar garin a rana daya amma bai ga muku dalili ba yadda amaran da za a bar garin kar a bani a dauke da alƙalami ya kara ta dubu mal eh shi amma Allah bai da alƙalami an za a cikin akwata an ji an bulle ana nan ana nan ana nan shekara da shekaru shekara da shekaru wannan zamu ne zai wuce wannan zamu ne zai wuce har fir'auna ya zo ya sarauta fir'auna ya yi aƙallan ruwaya aƙallan mafisantancin ruwaya shekara ɗari biyu da ashirin ya yana mulki shi fir'auna ɗari biyu da ashirin ya yana sarauta shi yana a cikin sarautarsa ne Allah ya sa aka aji annai Musa ya dinga gallaza kafin nan kagaji a nan wuda ya tafi da yara jariye dubbai na bani isra'ila saboda an ce mana za su a gidan da bai kwace masa mulki shi ma ba za kwace masa mulki shi bir'ana shi ma kwata ya kuma shi ma bir'ana kwatan mulki ne amma kuma za kwace masa yana tafi da yara har dai aka zo annabi Musa Allah ya tsirar da annabi Musa saboda karfi su kuma Allah a shekarar yankan yara ma mai tsanani aka zo annabi Musa ba da Musa ya ita wa Fir'auna da sako Allah ya sa a lokacin halaka Fir'auna ya zo Fir'auna sai ya gayya da kansa ya gayya sojojinsa da duk mutanensa a hatsu a kan bani Isra'ila da duka ko ɗaya kar a bari a kan ne duka a nan Musa ya samu labari hankali ya tashi an tara zozoyi kawai ta ko'ina shigowa gari ko'ina an fir'auna ya yi gayya ana ta shigowa gari sai Allah ji ana musa ya shiga garin annan musa ya tattara bani isra'ila gaba ɗaya gaba ɗaya bani isra'ila ba a bar kowa ba sai annabi yusuf ba yana cikin kabarin da yana cikin akwati suka da shi duk hanyar da suka kama sai da kwana da su da kawo su babban tsoron ɗin gare su da fada kuma jan daga fada da kullo bi sai a bar wannan tsoron a ɗauwar ciki su ga dare kasan baki su ka kasa gane ni gane shi inda za a yi a bargari a gudu a kasa ganewa kofar da za a ci da a zo dai an bargari ko kuma ta ina ne mai gudu bai cewa gabar da ne kawai ba bai da wuri shi ne bar gudun ba samu ba sai wani malami daga cikin malaman bani Isra'ila ya tunawa annabi Musa yake ba Yusufa san da zai rafiya bar wasiya ya ce wata ran bani isra'ila za su fita a garin nan gaba ɗaya rana ɗaya amma baran da za su fita kar a bai ta gudu to ina kyauta da zama rashin ɗaukan ka ne muka kasa gane ne gari mu ba ba ciwo amma mun da mu ta wajen gari mun kasa gane to shi kenan aka yi dudu ba kuma aka rasa wanda ya san inda kamar yake gaba ɗaya wannan to abu ne ke kanu mai yawa sai wata tsohuwa ana kiran da muryar bin namun sai ita din aka ce ai ita ta san wurin aka zo aka tambaye ta aka ce za a ba ta gudun gidan aljanna in za ta nuna inda kabarin yake ta nuna kabarin aka tole aka samu akwati yadda yake haka yake balle na cikin ku ba a tsun da yi alai mu za ji ɗauka da kanta ya tafi da shi dalilin cikewan bani isra'ila ke na wato iyalan na yakuba daga garin misra gaba ke daya idan babu ku gaba daya wa zuma ala karfi ya tafi daga allah man la ga ba a limurki wanda mulkin ba ya kare zalikal mazkur min amri yusufa wannan abubuwan da aka faɗa na lamarin yusufa min nan ba da gaji alaji ya rasulullahi duka labari ne na gairu akbari ha labarin da wato akbarin ma ga ba hanka labar abin da ya buya maka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam nuri ne ga muna maka wahayin ka amma kun da kai baka ta har da ya rasulullahi yake wata yusu baka ta da dan uwan yusu ba idan jama'u amrahu ya na suka yi shawari aka yanke shawari bai kai biya kan yadda za a yi maka ai azamu suka suka yanke niyya wato an yanke shawara shawara ta kare alai aka abin da za a yi baka na mu muka sanar da ya rasulullahi وهم ينكرون به لوكذا في دي عمل wannan mummunan tsari ai lam ga halun bakalance su ba ba da har bace da wale ka san isa su ba su kubura da ka ba labarin ka wai da ma san ka ilmu wasanin da ta bada garki ya rasulullahi yin jihad da wai ta hanya wai wa ma akasarun nabi yawa yawa mutane da gudun mutanen maka ba su kasance ba walau haranta ko da kana faɗa ya rasulullahi ala imani akan imani da bimun ba imani ba eh Allah ya gada wannan amma da alu alaihi min kaga ban maji annabi kenan annabi mu da haka jama'a da su imani ba zai Allah halaka nu da haka jama'a da annabi ba su imani ba zai Allah halaka amma annabi an ce maza da su imani ba dai ka Allah ka fiye ba abu da ga gari ta eh saboda tauhidi da nan nan eh wa da alu alaihi min ajr ba ga dambe da ladawa akan alqur'ani ta kudu wanda za su karba a biya babu abin da ake bayarwa ta mutu musulunta in ko bai zama zuwa alqur'ani illa zikrun ba ta wa'adi lil alamin da duk halika ta baka wa kayyun da min ayatin da yawa ayoyi dalatul linun ala wa hadana bil akan ta idakar Allah idan ma ba ta cikin samai wala ne cikin kasa yamuruna alaiha suna wucewa su ganta idan iduna su ganta da idanu وهم عنها موردون أما هي بقول جواب إيمانها لا تفضل الله أن نجي أكثر وما يؤمن أكثر بالله يو يو المدير الله هذا يعين لا يكرون في يهور فيه لأن ورقالب وعي هل تفسي الله وعي رالب من أدو دعي روحا الله إلا هو مشركون أما رجعك من الله تعالى يدير إبارة الأسلام رجع مصبوط تاتي الله ليه سما Allah ne kasa yayi dare yayi rana yayi gumi yayi dadi da ruwan sama yake tsare duka ce Allah ne kuma kana wata doro kaga ba gaba sallama ba kaga ni wallahi ta ku dinga ke kula bige cewa in talbiya da in da bi talbiya ina da bagala ma da bakin aladai kawar magaje la bai kala da kala ka illa tani ka huwa laka kaji ma mala Allah mu alƙaran ka ba ga abokin tarayya a gare ka sai wanda yake abokin tarayya ka ne kaga ce ɗayan sun dole abokin tarayya tamliku wanda ka mallake shi amma malaka da abin da ya mallaka suna rubin kuma kansu da amma abin to yanzu amin sai ne an dade wa gashi yato wata akuba mai rufe mutane ka zo mutu yin azabi da daga alamar Allah to an wuce da wannan au dade wa mazadu magadadan ko alqiyama da zuwa ba da ko ba ga mani wa mulai ruwa ba zai ba yau ka bidiyani a lokacin zuwanta kabula wa kamin da zo kullum ga ya mu da rasulullahi kaje musu hadisi da dalili wannan hanya nan wa badara da dawli ya fada da fadanta ad'u ila Allah ina kira zuwa ga addinin Allah alamar shi ne a bisa basira shi ne guji da hujja wala da bai raniya ana ni wa man jama'a da wanda yi ni amana bi ba da gaskiya ni subhanallah sarki ya da badaga ga Allah an kira ka gabar abokan tarayya amma ana min mushrikin ba da daga masu Allah tarayya ba na daga Allah yake wa ma Allah la mu aiko ba ne ga wani gabanin ya rasulullahi illa rijalan sai maza ba annabi ya maka eh babu annabi ya maka yawa ba annabi ya maka maza muke aikowa ilayhim wato yuha ana wahayi ilayhim za ka lebu la malaika da mu ba aiko malaika ya zama annabin duniya ba babu annabi malaika ko guda ɗaya min ahlul qura ko mutanen birane ba mu aiko dan kauye liyana wa alamu sun fi sani mutanen dini wa alamu sun fi kuma hakuri ijila da Allah ba wadi wannan ya saba da mutanen kauye da jaba'i da mu wa darbu wa jalin da rajul ibn jaba'i ana wa da ana rajul hakuri mutum kamar yadda da yara ba bai yadda ba to abalan ya tsiro a ce mutum maka ba za su yawo ba illalla bayan kaza bayan duru da gani sai ba na asibin da zai min kaulihim yadda karshen wanda ke gabani ke kasance ai ai kur amru da sallama rindu min ilahi na halaka da su diga kabi ne rubu da kai da wannan manzannin su ba za su gani ba wala dar la lalle gidan lahi da aljanna ke shi rubiyin lillazina taqaw da mahsura wala ya tiluna ila rabbi an kali ba a wurin ko wala ta tiluna ba za ku yi hankali ba ya lama ku damu da maka hada ku hankalta da wannan wa tumina ku ba da gaskiya hatta to haka da zai yake haka da zai yake idan dai aka rubutu har manzanni su kai ne da mali na cewar za a yi mali waɗannan su tabbata a ikana rusul manzanni su ta gargance annahu kada kujibu lalle an kai da zubi da didi ta kadiba eh la imani ba da irin kai da baya ba imani ko kuma daga bibi wato kojihu a kuma kenan ake nufi tsammani abin da aka yi wa manzanni alkawari an saba in ake kojihu babu gada haka ake fara yawa har al'ummomin safaran da tsammaci alkawarin da Allah ya yi wa manzanni na taimako to an fara in ake kojihu kuma da ƙarfi manzanni da ke lalle magana da suka faɗa da na wa'azi mutanen su sun kare ta su ana cikin haka jahu na zauna sai taimakon mu ya zo mu sun ji Allah ba nuna ji binonai da nun guda biyu musajjadan masu jadda wa muka faban ko kuma da nun biyu babu jadda wa binonin musajjada ko kuma da wato nunu ɗaya ne jadda idan mali manna ta shi mu ɗaya rasa wannan magana ma wala yardu ba'dna ba'diyat azabar anil mujrimin anil anil qawmil mujrimin akan mutane masu mummunan aiki wato masu hada Allah da wani laqad hakika ta ne ya kasance shi qasa bihim a cikin labaran manzanni ibrahim abu abin lura li ulil albab jama'a guda hankula ashabul qur'an ma kana hadha alquran hadithu yusra wannan alkurani ba zance ne na ƙarya ban da Allah yi ku talafu wannan kuku ƙarya aka bada ba haka bane walakin sai dai ka ne qur'ani ya kasance tabbikan ladhi bayna yadayhi ya ganta da labarin annaba da suka zo ka alkurani ne da kutubi na littafai wada bujuran wada bujura kullu shay da bayani dalla dalla akan komi yauda da duk abin da yake da bukata to dina addini to qur'ani ya bayanin da dalla dalla babu abin da babu abin da kai baka sani ba kaje ga mata da mu da kai sai ya mata wa gudan da suriya min dalalat da gabata wa rahmat da jin kai kan ga mutane yu'minu da masu imani ku su an ce masu masu imani kadan da jirgin da da amado da ba yi da gudan masu amfani da da abin da ake yi dole ga irin wanda sauran wa su ka ku amara yana da yadda ba barakallahu alazim Allah ya mana gafara Allah ya mana gafara Allah ya mana albarka Allah ya dore mu albarka Allah ya dore mu dure mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a kasan baki dai Allah ya mu samu mure maza da mure mata da musulmi maza da musulma da duk Allah ya mana gafar al'aya ne wal amwat Allah ka zama kasan mu lafiya ta da wadata idan sai da wudu sallallahu alaihi wasallam fada da salatu fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم وعن ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم